almasalatu rabi'a matsala ta hudu man amila li ahadin amalan bi ghairi amrihi wanda ya aikata ma wani aiki ba tare da umarninsa ba
aw awsala naf'an min malin aw ghairihi ko kuma ya sadar masa da wani amfani na dukiya ko wani ko waninta lazimahu daf'u ujratihi to wajibi ne ya biya masa ladan aikinsa aw ma nabahu ko kuma duk abin da yake ya ɗauka na wahala akan abin da ya yi in kana min al-a'mal allati la budda lahu min al-istijar 'alayha idan ta zamanto in wannan aikin da ya masa yana daga cikin ayyukan da babu makawa sai an ɗauki hayar mutum a sai an sa shi wannan sai an ɗauke shi haya an sa shi aiki domin ya biya domin a biya shi sannan za a yi wannan aikin aw min al-mal alladhi la budda lahu min infaqi ko kuma ya zamanto yana daga cikin dukiyar da yake dole ne sai an batar da ita domin a yi wannan aikin wato shine a wannan ita ce matsalar take da alaka da sira mun ce dukkan abinda aka aka sani bisa al'ada maksudinsa maksudin aiki ne da ake biyan lada a kai to ko ba a kira shi ijara ba ya zamanto ijara saboda haka da za ka zo ka ce ma mutum ya yi maka wani aiki wanda bisa al'ada wannan aikin labudda a ɗauki ɗan aiki ya yi shi to idan ya koda baka ce da sunan ijara ba ne to sai ka biya shi lada musamman in ya zamanto mithluhu shi wanda ka sa aikin tamkarsa irin wanda yake zai nema a biya shi ne tamkarsa irin wanda zai nema a biya shi ne to wannan ya zamanto koda ba a kira shi da sunan ijara ba koda ba a kira shi da sunan ijara ba ya zamanto ijara kuma koda kai baka nemi a maka ba koda kai baka nemi a maka aikin ba amma dai aiki ne wanda yake sai an yi maka bisa al'ada yi maka za a yi sai aka yi maka a to sai ka biya lada a kai ta zamanto ijara na'am na'am misali na'am to bari ba da misalin wai kafin ka kawo naka misali a mutum ne aka aka ba shi aka ba shi kyautar mota shikenan sai a sai a sai aka gaya ma direba wanda yake ya san shi sai ce a barin kai masa wannan motar sai ka ɗauki mota ka je ka kai masa kaga ba shi ya ce ka kawo ba amma bisa al'ada inda za a kai ai za a sa ka aiki ne a biya ka to kai ma kai da aka kawo maka wannan motan lazima ka ka bashi lada idan ka san cewa tamkarsa wanda yake zai aiki ne dan a biya shi lada ba kamar abokinka bane wanda yake zai yi dan akwai a tsakaninku akwai mu'amala akwai aminci akwai taimakekeniya da juna akwai alaka da kasan kan cewa wannan kawai yayi maka ne ta babin kyakkyawar alaka tsakaninku da kyautatawa aka zo aka yi faci shi ma wannan sai ka biya shi shi ne duk yana da kaga ba da umarninsa ba ne amma aiki ne da aka yi wanda irin wannan aikin sai an yi istijar a kansa sai an yi ujira sai an yi ijara a kansa to sai an biya ladan ijara duk da yake kaga ba a samu ijabu wal qabul ba tsakanin shi wanda zai biya da shi wanda ya aikin na'am malam karim na'am masu wannan ijaratul fuduli ake ce mata ijaratul fuduli kamar mai yin kamar mai sayar da kayan wani ba da izininsa ba ne wannan cinikin bai yi ba saboda ka wannan abin da suka yi ba su da haƙi ba su da kokobo na'am abin nan tunamun nasir na'am na'am
adam aikin zai iya cinye kudin wannan abu zai iya daukan ba zaka abin da shi zai iya cinye ban gane zai iya cinye kudin wannan abun ba wani misali dabba ta kasa na'am dabba na'am ta kasa na'am sai na tunto ta eh na ajiye ta nake kiwon ta na'am ina ba ta abinci zuwa wani kusan lokaci mm abincin da ta ci sai ya zo yana nema ya kuntun dabba kasa mm, sai ya dabba shi kuma ya zo ce wannan dabba ta ce mm, to a wannan lokacin na yi wannan aikin kowa ya san na yi aikin mm.
zan rike dabba a bada duk mutum kuma ya
ai ba za ka iya- ai ba ka da haƙƙi ka rike dabba a wadadin kuɗin zai biya ka zai biya ka abin da ka batar na ciyar da ita zai dauki dabbarsa ya biya ka abin da ka batar na ciyar da ita Ah, idan idan ta zamanto kan cewa dabba ce wadda ke ba ta da wani amfani amma idan dabba ce wadda take ana tatsan nonanta to sai ya zamanto sai a koma da kai hadisin jingina Ah, ad-dar'u yuhlab bi nafaqatihi wato in aka baka jinginar akuya ba za ka ajiye ta ta zama to kai ta ciyar da ita ba ko kuma kai ta ce ma mai ita ya kawo kudin da za a ciyar da ita Mm. sai ka rinka bata abinci kai kuma kana tatsan nonanta saboda ka idan kamar akuya ce kamar yadda ka faɗa kana tatsan nonanta kuma kana ciyar da ita in ya zo kawai sai ka bashi kayansa abinda ka ciyar da ita ka ta- ka- ka- ka tatse shi a cikin nonon da ka sha na'am to mai mu ci gaba mu ci gaba sai an gama darasi sai a ƙara tambayoyin na'am المسألة الخامسة to a- an fahimci wannan matsalar ko wannan matsalar na'am almasalatul khamisa matsala ta biyar الاختلاف a cikin sabani sabani tsakanin mai haya da wanda aka- da abin- da wanda aka dauka haya ko da mamallakin abin da aka kar- aka bayar haya
إذا اختلف الصانع والمصنوع له idan aka samu sabani tsakanin asani mai yin sana'a wal masnu'i lahu da wanda ake masana'a kamar wato tela da wanda ya bayar ka- da kaya a dinka masa في صفة الصنعة a cikin sifar sana'ar da za a yi masa والقول قول الصانع to magana karba magana da za a karba maganar shi mai yin aiki maganar tela ya ba da riga ya ce ai masa a ai masa riga a a abin nan surfani shi kuma sai je ya masa a sai ya masa dinkin hannu sai ya masa ko ya masa askatara suka zo yana cewa ni dan ce ai mun surfani ina na kudin askatara yace a ni ai askatara askatara kace ne maka kuma kaya irin wannan kuma kamar ka ai da ma askatara za a yi maka to maganar wa za a karba maganar tela saboda shi amini ne saboda amin ne tunda haka yadda ka bar masa kaya saboda ka ka amince masa don haka kau- yana tare da asali yana tare da asali amma shi kuma imam abu hanifa ya ce alƙaul ƙaulul masnu'i lahu a wajen imam abu hanifa magana karɓaɓɓa ita ce maganar wanda ya bada aiki domin shine mai umarni in ji abu hanifa shine mai bada izini shi ya bada izinin a yi masa aiki akan wannan kan tunda shi ya bada izini dole maganarsa za a bi haka imam abu hanifa ya ce to wanne ne rajihi anan na'am maganar abu hanifa lallai za a yi rigima kenan na'am eh eh mm.
a yi a nan gurin ma bayan bayan ma ta tafi mata ya biya shi kaya kuma ya biya shi da gaji ko zancen a ce ma a bashi wani kauli mai tsada
wato shi ya biya kaya kuma ya biya da gaji ga abin da aka ce zai yi
Sabanin suna tare da abuwa to za a nemi za a nemi mai kaya kawo shaida ko kawai da da wasu karbar ɓace a aiki ai da yana zuwa ya ce shi ga abin da ya ce a haske so kuma da ya zo sai ya ce a a shi ga abin da yake ganin ya dace da shi a ba abin a ba haka man ba haka matsalar take ba watakila misalin ne wato shi mai kaya sai zo ya ce shi ya ba da kaya a yi masa surfani shi kuma tela sai je ya yi kwado da linzami ɗinkin hannu sai je ya kai shi ƙara cewa na ce ya yi mun surfani ya je ya yi kwado ɗinkin hannu sai ce ani abin da ya gaya mun kenan kuma ni aiki na ne ni ya ba mu aikin kuma abin da ne masa kenan to yanzu shi mai kaya a wajen ku barista daga ya zo ya faɗi da'awa sai a yadda da shi sai a ce sai ya biya damages a zai ba da zai kawo zai tabbatar da shi da su yawwa to in ko zai tabbatar da shaidarsa kaga babu asali tare da shi eh a sunan ai da ta ji an ce sun ce abu hanifa mm, tunda shine mai bada izini haka suka ce su shine hujjarsu tunda sun ce shine mai bada izini don haka maganarsa za a karbe ta ba tare da shaida ba Mm, domin shine almudda'a alaihi almudda'a alaihi maganarsa ana karbanta ba tare da shaida ba almudda'i shine ba a faɗan maganarsa sai da shaida a lokacin nan shi tela a wajen abu hanifa tela shine zai kawo hujja cewa ga abin da aka ce yi in ya gaza kawo hujja a wajen abu hanifa to shine sai a yi hukunci a kansa Mm. amma a wajen jumhur shi mai kaya shi ne zai kawo hujja akan cewar ga abin da ya ce a yi masa na'am ai ba ai ba maslaha ba- ma- ma- malam bello ai ba maslaha za- ba maslahar abin nan zabi ba dole mu koma as- usul Mm, dole mu koma usul telan nan amintacce ne ba za ka bashi ai- ba za ka bashi dinkin ka ba sai ka san kan cewa ka amince masa shi yasa ma ka bar kayan ka kai tafiya ka ga wani kwanciya a gidanka ka amince masa ka amince masa akan ya rike maka kayan ka ya maka dinki amma baka amince masa akan dinkin da zai maka ba to ai in baka to to sai kawo hujja kai za ka kawo hujja malam shi ba ke da inda ya san mai karamin karfi ne in yi mini dubu kaza bai da abin da zai biya ba zai ba a a to tsaya ma mu kyale mu kyale wannan misalin ka kawo kayanka sai ka ce ai maka babbar riga tele sai ya maka doguwar riga sai ya maka doguwar riga watakila ma ta fi ta fi rashin kuɗi ana kawo maka sai ka ce ni da nace ai mun babbar riga ya za ka yi mun doguwar riga to a nan wajen maganan ba za a karba Hmm? na'am muazzam a nan gurin ma maganin bai kaya dalili ko shi ne bari ga ya fi bari sai da matsayin yadda zai yi bari yau guda biyu eh nan akwai gari na aya to misalin ne bai yi ba misalin ne bai yi ba misalin ne bai yi ba mu dauki misali wanda yake duk zai zama to kan cewa an samu malam sai dai a ce ya ma ɗan shara da wando ya ma dogon riga da wando a yaki goma mm, wanda zai shi goma mm, amma ya ka ka bashi ya ce ya ma ɗinki mai tsada Mm.
ba ka iya biya zai ba to almuhim dai wannan ba wai kawai akan tela bane zai iya daukan wani mai sana'a na daban zai daukan wani mai sana'a na daban Ah, idan aka samu sabani a tsakaninsu wajen aikin da zai yi na'am eh, ko fentin mota ko kuma wanke mota ya ma kone shi Eh.
bayan kawai wanke ke bukata ya gama wanke sai ya kone shi sai polish duk wannan irin wannan inda aka samu sabani to a wajen jumhurin malamai maganar ma- ma'aikaci ake karba sai a biya shi A- eh, abinda ya faɗa ba wai za a biya shi ba abinda ya faɗa ba za a tashi daga maganarsa ba sai an kawo hujja da za ta rusa maganarsa maganarsa ita ce karɓaɓɓa ba tare da wata hujja ba amma in ana so a rusa maganarsa ba za a ci ba za a biya shi ba sai an kawo hujja gamsasshiya da za ta rusa maganarsa in ko ba haka ba dole a karɓa abin da ya kuma a biya shi ujirarsa
wanda yanzu akwai abin da 'yan kasuwa suke yi. mutum zai ga kaya a cikin waya ka nuna masa cewa eh, ina bukatar waɗannan kaya sai ka je ka gama kashe kuɗin ka ka kawo su kana kawo su ya tabbatar sun zo kayan sai ta yawan laya ba su bane a to dama dan me zai ce dama dan me zai ce su ne to ai kuma shi Ya baka kuɗi?
a zai a kawo masa an yi ciniki a haka saboda me za a yi ciniki ai ya zamanto dainu biddain bai bada ko kobo ba wannan na farko dai tukuna ka fitar da mu daga cikin babin ijara Allah Abubakar ka koma babin ciniki kuma a cikin wannan irin wannan sautin ai ba a yin sa a cikin a shari'ance Eh, ba za ka ce wa mutum kayi odar kaya kawo maka ba bayan baka bashi ko kobo ba in kana son wannan kayan to ka ɗauki kuɗin ka bashi sai ya kawo maka idan ya ce ba su bane to sai ya kawo hujja akan cewar ba su cika sifar da kai kafa da specification da ka bayar ba to a lokacin nan sai ya dawo maka da kudinka na'am na'am mu ci gaba وإذا ادعى الصانع رد ما استقدر عليه لم يصدق إلا ببينة to idan wanda yake ma'aikaci ya yi da'awar cewar ya mayar da abin da aka ɗauke shi haya kan ya yi shi to ba za a gaskata maganarsa ba sai da hujja sai da hujja me yasa a nan aka ce ba za a gaskata magana wato an ba shi kaya ya je ya ɗinka sai mai kaya ya zo ya ce ina kayana ya ce ai na kawo maka kayanka na kawo maka kayanka ya ce a ni ba kawo min kayana ba to ba za a gaskata magana tela ba sai da hujja na'am ya zai zama to yana tare da asali an ce sai da hujja an aka ce sai da hujja asali baya tare da shi
an ba shi asalin kaya an Mm-mm.
tabbatar baka fahimci asalin ba kenan wato ma'ana asali shine baka'u ma kana alama kana cewa shi amintacce ne akan abin da ya faɗa in shi amintacce ne akan abin da ya faɗa ba za a ce ya kawo shaida ba shine asali yana tare da shi me yasa anan aka ce ba za a gaskata maganarsa ba sai da shaida na'am al'asulu kayan na hannun shi mm.
shi ya sa ya yadda an ba shi kaya mai kaya ma yadda ya ba shi kaya Mm.
wajen dawowa shi ne ya zama ba a sani ba shine ya zamanto ba a sani ba saboda haka al'asul bai mayar da kaya ba saboda haka ba za a tashi daga wannan asali na cewa ya mayar da kaya ba sai da hujja ko to maganarsa ba hujja ba ce Malam ba hujja ba ba amintacce ba ne ce ne amma a nan ba haka ba ne.
eh Malam tun da ɗazu an ce shi amintacce ne, eh shi kuma amintacce ana karɓar magana.
ana karɓar maganarsa ana karɓar yanzu idan idan na baka ajiyar kaya in na baka ajiyar kaya kaga kai amini ne ko hannunka akan kayan ajiya ba hannun amana bane sai na zo karɓan kayana sai na ce ai na baka kayanka yanzu sai a ce sai kawo shi- sai ka kawo shaida akan cewa ka bani malam tun da aiki aka bashi shaida cewa an ya ba ya dawo da shi a ce an sallame shi Hmm?
tun da ya inkarin cewa ba a kawo masa ba kaga bai yi sallama ba a kawo maka kayan ba a ɗauka an sallame shi an riga an bashi an bashi kudinsa tun farko don wannan shi yasa ai kaga suka yi shiru a kai ma'ana surar didde ne sawa'un an biya shi ko ba a biya shi ba ba za a karɓi maganarsa ba sai da shaida sai da bayyana me yasa
Saboda wani anan kayan shi sa babu su shi saurata. Amma gansu malam wannan wannan ka'idar da aka kawo Aha.
mata'u mata na alama kana a'a ba ita bace eh mece ce maslahatul amma din ita ce a kare
Siyanacin ma a tsare dukiyoyin mutane saboda haka wannan yasa muka yi me aka yi kuruji daga asali.
daga asali muka sanya hannunsa hannun zaman ba hannun amana ba abinda nake so ku ce kenan cewa wannan ai asani din hannunsa akan wannan abin hannun zaman ne saboda haka tunda hannunsa hannun zaman ne ba za a karba ba sai da bayyana tunda ya zamanto sane a a wanda ya zamanto ya kafa kansa domin wannan sana'ar na'am
وإذا اختلف في دفع الأجرة idan suka yi sabani a cikin bayar da wato kudin aikin فالمشهور to abin da yake mashhuriyar magana أن القول قول الأجير ce cewa maganar da ta- da za a karba maganar dan dan aiki wanda aka ba mu aiki maganarsa za a karba مع يمينه amma ma'a yaminihi amma sai ya rantse إن قام بحدثان ذلك idan ya tashi idan ya zo ya ce a biya shi kusa-kusa da lokacin da abin ya faru ba sai bayan shekara ɗaya ba ya zo ya ce ai na yi masa aiki bai biya ni ba saboda haka bai biya ni kuɗina ba don haka ni a shirye nake na rantse ya biya ni kuɗina وإن طال wa in tsala in ku lokaci ya tsawaita sannan ya tashi ya ce a- ba a biya shi ba فالقول للمستأجر to maganar karɓaɓa ita ce maganar almustajir saboda bisa al'ada idan mutum yana da haƙƙi da sauri zai je nemi haƙƙinsa amma aka ɗauki lokaci mai tsawo bai je ya nemi haƙƙinsa ba wannan tuhuma ce akan cewa ya fita daga cikin asali saboda haka sai ya zamanto maganar mustajir ita ce maganar karɓa kuma nan me yasa aka ce za- inda aka ce za a karɓi maganarsa aka ce amma ba za a magana ta san aka karɓa ma'ayaminihi sai ya rantse me yasa aka sharɗanta masa rantsuwa a nan a sauran suwar ɗin ba a sharɗanta masa rantsuwa ba wajen mayar da kaya ba a sharɗanta masa rantsuwa ba wajen ɗinka abin da ya yi da'awar cewa ya ɗinka ba a ce sai ya rantsi ba Hmm? me yasa anan aka ce sai ya rantsi to amma me yasa zai rantsi ya ka ya yi magana tunda al'asul shine kan cewa shine wanda ake bin sa ba shine wanda yake bin bashi saboda haka alqaulu qawluhu magana sai ce a bakkar ba shi cewa ba a biya shi ba to amma ka ce ba za a karɓi maganarsa ba sai ya rantsi na'am shaidu biyu ake nema ahsant shaidu rantsuwa ita ce cikon ɗaya shaidar cewar wannan asalin da yake tare da ita ita ce shaida ɗaya cewar maganarsa ita ce karɓaɓɓiya to wannan shine shaida ɗaya to kuma tunda abu ne wanda yake da alaƙa da kuɗi dukkan shari'a ta kuɗi ba a tabbatar da ita sai da shaida biyu ko da shaida ɗaya tare da rantsuwa rantsuwa sai ta zama to a maimakon ɗaya shaida saboda hadisin a ƙaba bi shahidin wayamin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci da shaida ɗaya da rantsuwa a malik yace wannan a cikin abin da yake fil mali wa ma yaqulu ila al mal da abin da yake na dukiya da abin da yake komawa ya zuwa ga dukiya in dai rigima ta kuɗi ce to sai da rantsuwa yanzu idan mace ta zo bayan mutuwa sai ta zo ta yi da'awar aure tsakaninta da wani ta yi da'awar aure tsakaninta da wani ko da bayan mutuwar sani sai ta kawo shaida biyu sannan za a sata a cikin magada akan cewa auren yana nan idan ta kawo shaida ɗaya to sai ta yi rantsuwa sai ta zamanto cikin magada amma in ba ta yi rantsuwa ba ta ce a'a yaushe zan tsaya ina rantsewa ha kawai a shigar da ni masallaci ta ce ba za ta yi ba to shi kenan kin faɗa dai akan cewa kina da shaida ɗaya amma ba za a baki gado ba dole sai ta yi rantsuwa inda shaida ɗaya take da ita to ku lura da wannan dukkan wata shari'a wadda ta danganci dukiya abin da ya danganci biyan bashi abin da ya danganci hul'i abin da ya danganci kuɗin haya da sauransu duk wane ne ba a karɓar a shaida ɗaya sai tare da rantsuwa ko kuma in shi ɗayan akan fuskantar da rantsuwa zuwa gare shi ya ƙi yin rantsuwar to wannan sai ta zamanto shaida ɗaya to shi ɗayan sai ya yi rantsuwar in yi rantsuwar sai ta zamanto shaida ta biyu sai a bashi kuɗinsa sai a biya shi kamar wajen a a a wa'inda masail ne ne a cikin wannan dokar wanda muka kakkawo su na sabani tsakanin miji da mata to suwar inda suna da yawa to wannan ɗaya wannan shine yasa aka ce dole ma'ayaminihi tare da rantsuwarsa na'am wakazalika idza ikhtalafa al-mukri wa to sannan to sannan sun kayyade da kan cewar ya zamanto magana ta su za a karba idan abin ya afku kusa da lokacin da aka yi wannan yarji da aka yi wannan ijarar ne amma in lokacin ya tsawaita to ba za a karɓi maganarsa ba sai dai a karɓi maganar almusta'ajir wanda ya ba shi aikin tunda a lokacin nan wannan jinkirin da ya yi shaida ce a kan cewar haƙƙinsa an riga an biya shi to tunda ku an riga a haƙƙinsa wannan tsawon lokacin da aka yi haƙƙinsa ne akan an riga an biya shi sai aka ce za a karɓi maganar almusta'ajir to me yasa shi aka ce musta'ajirin ba a ce ya rantsuwa ba eh shi mai bayarwa wanda ya dauki haya ba a ce ya rantsuwa ba kawai aka ce alqaulu qaulul musta'jir ba a ce ma ayaminihi ba eh to ainihin shi ba shine mudda'i ba shi wancan shine mudda'i shi wannan mudda ai wanda kaji an ce alqaulu qauluhu shine mudda'a alaihi din da kaji an ce alqaulu qauluwa ne to mudda'a alaihi na'am saboda tsawon lokacin su shi sa za a ce ba zai rantsuwa ba in an karɓi maganar sa fa shikenan fa ba za a biya shi ba wato ya je da ɗauki makaniki ya yi masa aiki a cikin watan a cikin lokacin da aka yi zaɓe cikin watan march har aka yi zaɓe aka gama sati biyu sai makaniki sati biyu ko sati uku ko wata ɗaya sai zo ce ya yi masa aiki bai biya shi ba ya zo shi malam ka biya ni kuɗi na ya ce a ina riga na biya ka sai ce ni baka biya ni ba sai suka danga sai suka dunguma suka dunguma suka tafi kotu aka ce kai menene a a a a kai kace bibiya kai kace bibiya ka ba ko kai makanike kace bibiya ka ba to ba za a ce ma shi makaniki a a a a shi makaniki shi za a ce kawo shaida kan cewa bai biya shi ba idan ya ce ba shi da shaida to shi wanda yake ya ɗauke shi in ya ce ya ce ai na biya shi to za a karɓi maganarsa akan cewa ya biya ba tare da ya rantse ba me yasa aka karɓi maganarsa ba tare da ya rantse ba ni ita ce tambaya ta na'am adabu haka ba saboda asalin aiki ne an yi shi ana biyan ya lokacin ana tsammani cewa ya masa ba a ranku ya kamata a ce ya biya shi saboda mara a to amma me yasa shi yayin da aka karɓi maganar inda kamar a ce a lokacin da aka yi ne a ranar ko kashe gari ya kai ƙara aka ce to kai magana ka tunda ka ce bai biya ka ba magana ka ce karɓaɓɓa amma ba za a tilasta shi biya ka ba sai ka rantsi shi al'ajiyar aka ce sai ya rantsi bayan ya shaida ya shiga a aminci shi a nan shi ne amintacce shi ne shi a shi al-musta'ajir shi shi ne amintacce don haka maganarsa abin karbuwa ce saboda shi shi ko da bai rantsuwa ba ko da bai rantsuwa ba amini ne saboda ko da saboda wancan mundar ana gani to amma ta aka yi zaman to amini barista akan gana saboda ai ya kamata a ci da matin da wa ya amince masa waye ya amince masa a yanzu shi dan aiki ya amince masa shine ya amince ma dan aiki ya ba shi kayansa amma shi ai ba zancen a sifanta shi da amana ko rashin amana
saboda asali ba mutum
wato duk magana ce kuke ta yi duk sai daji kuke shiga matsala ce abu ne mai sauki kawai za ku fara wanda yanzu na faɗe shi menene na'am saboda rashin hujjarsa shi makanikin shaida ne kenan sannan kuma da shi tabbatarwar shi almustajir to yanzu za a ce biya kuɗi ne almustajir za a ce ya biya kuɗi? to don me za a ce masa ya rantsuwa ai da ana buƙatar ya biya kuɗi shine muke buƙatar shaida biyu ko shaida ɗaya tare da rantsuwa wanda nake so kawai ku ce min kenan cewa ba kuɗi zai biya ba saboda haka ba za a buƙaci ya rantsuwa ba kun gane ba harkar biyan kuɗi ba ce da zai biya saboda haka ba za a ce masa sai ya yi rantsuwa ba inda harkar biyan kuɗi ce to sai ya kawo shaida biyu ko shaida in ka kawo shaida ɗaya bai samu ta ɗayan ba to sai ya rantsuwa sai ya cancanci kuɗi ɗin na'am wa kadhalika إذا اختلف المكري wal muktari wannan hukunci shi ma haka yake idan al mukri da mai ba da gidansa haya ko mai ba da dabbarsa haya wal muktari da mai karban wato manfa'ar mai karban moriyar haya shi ma idan suka yi sabani idan suka yi sabani akan sifar yadda aka karba hayar to alƙawul qaulul an almuktari shi za a yadda tunda shi hannunsa akan wannan manfa'ar da ya karba hannun amana ne an fahimta alqaul qaulul muktari haka zalika idan suka saba idan idan yayi da'awar cewa ya dawo masa da motarsa da ya karba haya to ba za a karbi maganarsa ba illa a nan wajen za a ce ba za a karbi maganarsa ba illa bi bayyana almuktari ka karba hayar mota na'am ta ita ma la yughabu alaiha ba wadda za a iya boye ta bane ko kuma kamar gida in ce ya riga ya fita shi wannan wajen la yarid a nan wajen tunda wannan zai zo ne akan abin da za a iya boye shi amma abin da ba za a iya boye shi ba ba zai zo ba to amma idan suka yi sabani a cikin al'ujra fa suka yi sabani ya karbi ya bashi hayar gida suka yi shi a mai gida yana cewa ya bashi hayar gida akan dubu ɗari shi kuma ya ce da ya karɓi haya yana cewa akan dubu saba'in ne to a nan wajen akan cewa ya biya haya shi kuma yana cewa wannan bai biya ba to maganar wa za a karɓa na'am maganar mai haya tare da rantsuwarsa sai a biya shi maganar mai bayar da haya tare da rantsuwarsa sai a biya shi tunda shine za a biya shi kuɗin manfa'a na'am in shi ma in kana bi hadatha ni zalika in dai in kusa ne amma in lokacin yayi tsawo maganar wa za a karba akan cewa ya biya maganar dan haya lokacin yayi tsawo in an yi shekara har shekara ta biyu ta dawo ya ce to ai bai biya ni kudin hayar bara ba ni ko ce za ka ce har a shekara daya a kara ka ce ban biya ka ba to maganar shi dan haya ita za a karba ba tare da tsawon idan idan idan ana fara tura ana fara ba wa shi mai ba da haya na'am shin na rantsuwa ko mai ba da haya ya fara ba shi option na rantsuwa a mai ba da haya ba za a ba shi option na rantsuwa ba idan o- o- wato idan na'am idan shi almudda idan ya zo eh ya ce idan shi mai ba da haya ainihin surar tsakanin mai ba da haya ne da ɗan haya mai ba da haya ya zo ya ce na ba shi haya gidana ga shi har shekara ta ƙare bai biya ni ba yawa Mm.
shi kuma sai musa shi kuma sai ya musanta to shi da ya ce ya musa a shi almuktari a a a shi a an ba da haya mai ba da haya maganarsa za a karba tare da shai tare da rantsuwa Mm. shi wannan wanda yake dan haya shi za a ce ya kawo shaida shi za a ce ya kawo shaida kan cewa ka biya shi idan ya kasa kawo shaida sai a ce to kai za ka rantse a kan cewa bai biya ka ba rashin kawo shaidarsa a sai ya zama to kan cewa an ta gaskata maganarsa wannan shaida ce daya to sai a ce za ka rantse idan ya rantse sai a tilasta shi ya biya shi kudin hayarsa idan kuma lokacin ya yi tsuli sai a akasa sai ya zama to maganar shi dan haya ita ce a bar karba tunda ba wa- ba wani kudi zai biya ba ba za a ce ya rantsuwa ba idan alfarma ya nema wani a gidan yana biya ya samu kansa cikin wani hali da kansa Mm.
ba a iya biya Mm.
sai ya nemi a daga masa kafa zuwa Allah ya wani masa Mm.
har ya kai tsawon shekara ɗaya da ana masa hankali Mm.
to a nan zai zo zai- zai zai in yi ce in yi ce ya biya Mm.
zai zama an yi da shi
eh to a- a- idan akwai karina da take nuna cewar jinkirin da ya yi wajen nemansa ya fita ya fita daga cikin al'ada in akwai karina da ta sanya kan cewa ai abin da ya sa ya yi jinkirin ta- a- zuwa ya nemi a biya shi haƙƙinsa saboda ya yi masa alfarma ne kan a ɗaga masa kafa in ya tabbatar da wannan alfarmar da zai yi ba zai warware haƙƙinsa ba na kan cewar za a karɓi maganarsa za a ɗauka kamar a yanzu ne ya tashi yana nema sai a karɓi maganarsa tare da rantsuwarsa alaikum salam na'am na'am mm mm mm mm sallah ta zo bai gama ba sai duk customers na suka je suka saya wani waje mm da wata sallar ta zo gane ce mai zan ba ta doki amma in ka yadda za mu yi sharadi Mm.
in ka kara dole gida wannan damages din za ka biya ni shi ya halatta mu sa wannan agreement din matsakani na shi
A- to eh wa- malamai sun ce ana iya sanya a sharɗul jaza'i Mm, sharɗul jaza'i ta sanya sharaɗi na horarwa akan abinda zai kawai abinda zai ije maka cutuwa daga aikin wanda ka bashi aiki so a bisa wannan ka'idar kuma majma'al fiqh islami sun yi fatawa akan halaccin a sanya a sharɗul jaza'i sai dai shi shartul jaza'i irin wannan sharadi da ake sanyawa penalty clause kenan idan ka sanya shi in akan bashi ne ba zai halatta ka ci ba amma za ka iya shardanta shi shine kamar yadda za ka ga bankunan musulunci suke sawa kan cewa idan mutum ya yi jinkirin biya a lokacin da ya cancanta ya biya to a kowace rana da ya yi jinkiri zai biya percent kaza a maimakon wannan jinkirin da ya yi to amma wannan kudin bankin ba zai amfana da shi ba masu hannun jari a bankin ba za su amfana da shi ba ma'aikatan bankin ba za su amfana da shi ba ga baki ɗaya kudin za a kai shi cikin sadaka ne za a bama sadaka ne maksudin sharɗu jaza'i don a wato mu matsala taurin bashi ya zama to an yi maganinsa saboda haka shi ma kamar a wannan za ka yi sanya masa wannan sharɗu jaza'i amma shi wannan ya halatta ka ci tunda wannan ka ka- ka sanya shi ne don ka ije ma kanka addarar cutuwa Mm. kuma yawanci wani lokaci ga wanda aka san kan cewa yana iya yin haka to za ka iya sanya masa za ka iya sanya masa a zaman ka ce ya baka lamuni a kan cewar idan ya sanya ka kai asara za ka ɗauki asara ka daga cikin wannan kudin ka dawo masa da sauran Mm. kamar in telan ne sai ka ce to shikenan na baka wannan aikin nawa domin na ije ma kaina bala'in da zaka sa masifar da zaka sani a ciki to sai ka kawo min a naira dubu hamsin na rike ta idan ka yi akan lokaci zan dawo maka naira dubu hamsin ɗinka in ko baka yi akan lokaci ba irin gwargwadon cutuwar da na yi a zan je mutane da suka bani oda zan je in siyo musu a wani waje in sayar musu da kayan sannan asarar da ta hau kaina zan ɗauka daga cikin dubu hamsin ɗinka in kai irin wannan diya wannan ya halatta
sai ya zo gidan nan bai kawo shi ba a wannan lokacin da wannan halai kuma abincin musulunci za su iya same wannan wannan abun nan din wani payment ne ya zama damages a kan shi saboda su recovery recovery damages inda ya kwasa din su za su iya same wani penalty haka a cikin a cikin a cikin al-istisna za a iya sanya za a iya sanya a shartu jazai a cikin al-istisna shi ma damage ne ko ko penalty da kan
a wannan wannan damages ne saboda amma wannan aidan saboda ta ije makanta cutuwar iltizamin da take da shi tare da third party din na'am wannan abin da tambaya
amma ina zuwa bari ka gani ina kwamfuta ta yawa ya halatta abinda bai halatta ba shine a abin nan ka kawo sharaɗin kan cewar ba za a sharaɗin bara'a daga aibi shi ne wannan ba za a iya sanyawa ba amma sharɗin jaza'i ya halatta wanda yake zai wanda za ka rage farashin in aka yi maka jinkiri maimakon ya zama to kan cewa ga abin da za ka biya sai ka rage farashin kan cewa ga abin da za a biya ka na'am bari mu karasa almas'alatu sadisa matsala ta shida idza waqa al-kira'u wal ijaratu ala wajhin fasidin fusikha to idan al-kira'u haya wal ijara da ijara daukan aiki ya suka afku ala wajhin fasid ta fuska waje take batatta a cikin shari'a fusiha to sai a warware shi fusiha fusiha eh fusiha sai a warware su sai a warware su menene kamar kamar menene yake zai sanya su ya zamanto sun afku a fuska wadda take batatta kamar yaya na'am kamar abubuwan haram kamar mutum ya je ya bayar da hayar gidansa domin kawai mutum ya je ya dauki ya yi dakon ya yi yarjejeniyar dakon giya to fusiha sai a warware wannan to fa in kanatil manfa'a idan moriyar kadistufiyat an cancance ta an same ta an samu wannan moriyar an yi masa aikin to sai a koma ya zuwa ga kira'ul mithil au ujratul mithil wato idan haya ne sai hayar daidai gwargwadon wannan aikin to shine za a koma a wajen ahlus sana ahlul ikhtisas wanda suka sani sai to wanda ya wannan wanda ya dauki irin wannan kaya ko wanda aka bashi hayar irin wannan gida ko wanda aka bashi hayar irin wannan mota ga abin da ya kamata a ce an bashi to sai a bashi ba almusamma ba wannan almusamma ya ɓaci an warware shi zai dawo da kuɗin sannan gwargwadon abin da aka yi amfani da moriyar tasa to sai a biya shi ujratul mithil ko kuma kira'ul mithil shi yasa suke cewa to kamar idan kamar ya ba da hayar gidansa ne idan ya ba da hayar gidansa ne ga coci sai ya bayyana a gare shi Uh, ko kuma ya tuba to sai a bata wannan uh, yarjejeniyar uh, ba za a ce ya rike kudin ba sai a ce ya dawo masa da wannan wannan ijarar ba zai claiming ɗinta ba ya karɓe ta sai a ce ga abin da yake shine ujratul mithil wanda shi za a bashi in an bashi kuma sai ya sadaka da ita tunda bacin ya rataye ne da ainihin ita manfa'ar wanda ya bayar amma idan bacin ba ya rataye da ita manfa'ar bane ba fa kamar wani misali za mu ɗauka akadin ijara ya ɓaci ba don saboda manfa'ar ba mu baha ba ce kamar ta yaya kamar riba zai shiga ciki a to ai wannan ba ɓata ta zai ba ba mun yi magana kan cewa idan ɗaya daga cikin masu ƙulla yarjejeniyar ya mutu ba wannan ba zai yi tasiri akan akadin ba yana nan a inda yake magada sai su tsaya a makaninsa menene asbabul fasad na ijara ka ba da ijarar abin da baka da mallakinsa kamar ya baka sai ka ba ta ne ba na halar da ko sa ta yi ko ba na sanar da eh kama dai bayar da abin da yake baka mallake shi ba ka shiga cikin alkawarin ijara da abin da baka mallake shi ba to amma ai to ta nan ta yaya za a ce a istifa'in manfa'ar na'am a ai ba ai dama ai wannan inda ake magana ujratul mithl din idan ya zama kan cewa an yi istifa'in manfa'ar an yi an ci moriyar kamar alal misali ka ɗauki mutum aiki ya maka sallah a zahar ka ɗauki mutum aiki ya maka sallah a zahar kuma ya je ya taimaka ya je ya maka sallah a zahar ɗin ya ɓata lokacin sai bar komai da yake ya maka sallah a zahar to wannan ijara ce fasida ko ijara ce fasida to an yi istifa'in manfa'ar ka rabota da sallah azhar to kaga nan to me za a yi kenan shi yayi aikin to amma aiki ne wanda yake lam yusadif mahallan bai samu mahalli ba za a ce za a biya shi ujratul mithl na'am na'am al-ardul maqsuba eh
sai kawo mutum na aiki ya gama aiki komai da komai sai kuma yanzu aka zuwa ya gama aikin ke nan zai fita kai wani aka aiki a nan sai ce ai wani ne shi wai ba shi gona ya ka duba ka samu cewa ai wannan gonar da ma arzikin nan da su ba to ka ga nan malam ban fa ta cika to ai ma har ma abin nan to amma kuma shi yanzu dole a bata wannan
a ba zancen za a bata shi ba alal misali mu dauka akan cewar abin da ya zo ya yi ya yi masa hanyoyin ruwa ne a cikin gonarsa aikin da aka ɗauke shi kenan sai ya bayyana kan cewa ƙasa ba fili ba nasa bane kuma a bai biya shi kuɗi ba tunda ya san fili ba nasa bane kuma ya riga ya yi aikin to idan ya bayyana a kan cewar a wannan yarjejeniya da suka yi sai a ɓata ta a ce to kai an riga an ɓata to amma tunda ka yi aiki to ni ba zan biya ka abin da kuka yi alkawari wancan zai biya ka ba sai a kirawo wato gwanaye su zo su faɗa wanda ya aiki kamar naka nawa ya kamata a biya shi to sai a bashi ujratul mithl to kama a wannan sura wannan misalin yayi na'am a yanayin da ya kasance kuma wanda ya bada misali haya ga misali abinda bai halatta su na'am ya ba masu eh
sai ya zo ya tuba kuma sai suka kiyar da cewa a yi fasafin wannan a wannan hakanin eh to a wannan lokacin ya suka iya yadda a yi fasahi bayan ya ai ba da yadda su bane shari'a ce ta bata shi tunda ba bisa zaɓin su bane shi a wato ijara wadda aka yi ta ta zamanto fasida waɗanda suka kulla ba bisa zaɓin su bane kan su bata ta shari'a ta riga ta bata ta to amma in shari'a ta riga ta bata kuma amfanin moriyar an riga an ci shi kuma ba a bashi kuɗi ba to haka ba zai zo ya nemi kan cewa wannan kuɗin za a bashi ba ba za a bashi ba domin bashi wannan kudin far'in inganta wannan mu'amalar ne kuma ce mu'amala ce batatta to saboda haka a lokacin nan don a yi maganin rigima sai a koma ya zuwa ga ujratul mithil ita za a bashi na'am wannan tambayar da aka yi yanzu eh su su da babari ne su ta zo daga ƙarshe tun da abu suna cewa yana da alaƙa da kasuwanci na'am shi abin da yake bayani shi ne mutum ne yana harkar kasuwanci yana da jarinsa a hannunsa eh yana zuwa yana oda na'am to sai ya nemi yan kasuwa ko ya nemi wani dan kasuwa ya ce ga san furin abu mm, in yana so zai yi oda mm, zai masa odarsa ya nuna masa samfari ya gani komai kamar bai usa mm, amma shi ba ba kuɗi zai bayar mm.
samfur da ya nuna masa saboda shi yake da jari shi wancan bai da wakila bai da jarin da zai iya siyan wannan abu da haka sai ya je ya oda da- da zumma shi wannan ya da zai siya abu Mm.
yana son abin ya gamsu da shi Mm.
sai da ya yi oda ya zo yana bukatar ya karbi ya ce a shi ba wani baya so ko baya abin nan ba Mm.
ya abin da
eh to ai shine ai ba su yi ciniki ba dama ba su ce amma ba za a inda babu wani sharaɗi na a ce tunda shi ya yadda ya yi oda ne da sun ba wannan yana so to sai dai mu yi tahrijin sa akan alwa'd alwa'dul mulzim cewa yayi alkawari wanda yake ya lizimce shi to kuma kamar yadda malik yake cewa ma- a- a- a- a- wato manil ta zama shay'an ulzima Eh, ko da yake dai wajen ma'aruf ne amma hatta shi ma ayoyin ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud a- a- wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum duk waɗannan ayoyi sun nuna kan cewa idan mutum ya alkawari yana lizimce yana lizimta sai cika alkawarin sai dai shi malik ya ce wanda duk yayi wannan alkawarin shar'an za a tilasta shi ya cika wannan alkawarin saboda haka shi wanda ya ce ka kawo min kaya da sifa kaza in ka kawo min ni kuma zan saya sai ka je ka kawo ya ki saya to in bai saya ba kana da haƙƙin ka kai shi ƙara ya zamanto cewar a, an lizimta masa ya cika alkawarinsa to ɗaya daga cikin abin da za ka iya yi shine kan cewar yayin da kai za ka kawo kaya wanda ya maka alkawarin kan cewa zai biya to sai abinda yanzu suke yi kamar a bankunan musulunci shine ka bayar da hamish jiddiya ka bayar da wani kuɗi wanda zai zamanto a matsayin lab- a matsayin baman na ya ije cutuwa a gare ka yayin da zai zamanto ka kawo shi kuma ya ki saya in ya ki saya kai kuma ka je ka sayar da shi a kasuwa ba a inda kake so ka sayar ba saboda da kana ganin kana da oda to asarar da kai daga cikin wannan hamid jidiya din sai ka dauka sai ka rage makanka asara sauran ka biya masa idan kuma ya yadda ya saya wannan hamid jidiya din sai ya zamanto kamar abin nan a a a a wato wani bangare ne na farashin wanda yake ya riga ya baka to abinda mutane za su yi kenan su rinka yin alwa'adul mulzim kuma su yi a rubuce su yi a rubuce kuma ya zamanto wa'adul mulzim amma duk maganin wannan shine su yi cinikin salam cinikin salam a duk da yake a a- saboda yawanci mutane yan kasuwa ba sa son su rabu da kuɗi sun fi so kuɗi yana hannunsu a ya zamanto kan cewa sun juya shi akan wani abin in an kawo kayan ma ba kuɗin za su bayar ba su ce a basu sai sun sayar sai su cire riba su sannan sai su dawo maka da kuɗi duk irin wannan dabarun da ake yi shi yasa ake shiga cikin rigima amma da za a zo a fita a a a a bi ta doron bayan shari'a to za a ga an tsare ma kowa haƙƙinsa na'am shek adam na'am na'am
hukuncin tijarat al-ashkas na'am sai ta za a dora akan service tijara ita ce service ijara din ai ijaratul ashkhas ita ce service ijara sai dai a, akwai nau'i na service ijara wanda take ba ija, a- a- wanda take ita ma wato ijaratul ayan ce wato ija, a, a, hidima ce wanda yake ake sayar da ita bai'ul manfa'a din ce a, shine kamar yanda yanzu a su abin nan wani lokaci sun kawo abin a a central bank waɗansu daga cikin members ɗin fred hankalinsu ya tashi cewa ya za a yi ja'isi haka suna yin murabaha a kan school fees Mm, sai mutum ya je lokacin da ake registration sai su ce ga shi a maimakon a a a a- ka je ka zo ka yi signing da su a contract kan cewar a sun sayar maka da kudin wannan karatun wanda za ka yi na wannan semester din waɗannan a mai ake ce musu a a tuition eh, tuition fees da sauran hours din kowane madda a ce sun sayar maka kai kuma za ka saya da 20% riba a kai za ka biya a hankali su kuma sun riga sun yi arrangement da jami'a kan cewa sun je sun biya kudin tuition fees din na iya adadin kamar ɗaliban da suke ganin za su sayar da su to tunda sun mallaki wannan sai su sayar maka to Allahu a'lam suna saya ga baki ɗaya ne ko kuwa sai ɗa- sai ɗalibi ya je ya gaya musu kan cewa yana so ya saya in sun tabbatar sun same shi ya shigo hannu sannan sai su je su biya sannan sai su je su ce to gashi mun sayar maka Eh, wanda yake abin nan a masu a rigima da murabaha lil amir wa bishira za su ce wannan duk hanya ce ta cin riba ta wata hanya a ta ta bayan fage ko kuma za su dauki asa- za su dauki kasada su je su ce za su sai kuje bisa al'ada sun gane duk shekara ɗalibai da suke zuwa wajen su ana samun kamar ɗalibai 200 in saboda haka bar su sai abin nan kudin ɗalibai 200 ko 250 ya so su rinka sayarwa a hankali wanda yake ba a biya ba kuma za su iya yin yarjejeniya da jami'a kan cewa to wanda yake ba su riga sun saya ba za mu dawo muku da kuɗin ku dawo mana da su bisa iƙala duk wannan hanyoyi ne to kaga wannan sa ita ce ake ce ma service ijara ita wannan ijaratul ashhas ce hakikatan tunda abin da ake saya wannan a tashin service din da ake bayarwa a jami'a ga kowane ɗalibi wanda ya hada da kudin zama a aji da kudin koyarwar da za a yi da kudin supervision da za a yi masa duk gabaki ɗaya kaga duk hadamati ne to ita ce tana komawa bangaranta service ijara bangaranta ijaratul ashkhas ce bangaranta ijaratul ayan ce to amma gabaki dai shine suke ce mata service ijara wanda take kamar yadda ake sayar da kowace manfa'a ita ma ake ya halatta a sayar da irin wannan manfa'a din bisa ijara haka zalika wajen hidimar asibiti wajen hidimar aikin hajji eh, wajen hidimar telefon duk ana daukan su ta wannan babin na'am wannan ta halatta ke na wannan haka da su zai su sai ka sai ka kai request da za su ba wannan za su za su su biya a makarantar sannan kai sai ka mun sai ka sai su ka dauka su bai sai ka biya eh idan ma idan ma ta wannan suka ai laba'as kai mu kai alƙawari su daure ka da alƙawari na'am service ne kenan suka kuɗi suka biyo
ijara ce ijara ce mina su wato sun karbi ijarar daga jami'a saboda haka sun mallaki waɗannan kujerun wannan tushen fitsin sun mallake shi wannan hidimar sun mallake ta wannan manfa'ar sannan kuma sai su zo su sayar maka kai kuma amma ba za su je su biya ba sai sun tabbatar sun same ka kai musu alkawari wataƙila ma haka sa hamish jiddiya wanda yake wannan babu laifi idaratul makhatir ne risk management ne duk abin da zai ije wa mutum asara babu laifi mutum ya yi shi
don kuma ka same su kace kana son gida misali kana son da siya sai su gaya maka to gidan nawa kake so misali gidan miliyan goma za su je su sai gidan miliyan goma za ma akwai abin da za ka aje kafin lokacin duk da ba wannan yana cikin kuɗi za ka biya ne idan sun zo sai su sai gidan za su ce za su samu ka misali 28% za ka biya a hankali shekara goma misali tunda sun siya ka sa wa sun sa maka wannan ribar ta su kayan da zaka biya gidan ke na yi kuma za a ce kamar naka ne to banda nan ka shiga gidan kuma sai kuma su za su ce maka to yanzu kuma mun saya ma gida mun sa ma riba zaka biya shekara kuma amma fa zaman da zaka yi yanzu kuma zaka biya mu haya duk shekara za mu duba shi price range na unguwa ne dubu ɗari biyar biyar kudin haya za ka dinga biyan su dubu ɗari biyar a shekara sannan ka fara biyan su zan shekara ta farkon ka biya dubu ɗari biyar shekara ta biyu za ka biya kamar dubu ɗari biyar tamanin shekara ta uku za ka biya dubu ɗari da hamsin kana biya yana rabuwa ne sai ce saboda kwaro kuɗin ka yana rabuwa har lokacin da ka gama biyan shekara goma zai zama to kuɗin akwai lokacin da ka biya dubu hamsin ba to tambayar ita ce sun ce gidanka ne sun siya ma sun sa ma gari ba za ka biya kuma sannan dan ka shiga ya za ka biya wato shine wannan abin da zai kawo mu na wajen ijara muntahiya bitam league din kenan wato a kun san su tsarin turawa suna da haya purchase wanda yake a hada maka a haya wanda yake cin ijara da kuma sayan abu to jami'i tsakanin a wannan nau'i ne na abin da ake ce ma bai'ataini fi bai'a wanda yake bai halatta ba a cikin shari'a duk da yake maliki yana ganin halaccin a hada ijara da ciniki a ciki daya amma mauridin daban ne ba irin wannan mauridin da ake haya purchase ba ne almuhim bukatar gida ta daga cikin bukata na zaruriyat a rayuwa don haka dole ne ya zamanto kan cewar an samu ma musulmi mafita na sha gaya muku kisar gwamnan bankin ingila ad george wanda yana da makwabta 'yan indiya musulmi sun yi sabon aure suna ba su da gida kullum suna cikin bacin rai wata ran sai suka zo suna farin ciki suka ce masa sun sami gida ya yi musu murna ya yi musu murna sai kuma suka ce amma tare da wannan murnar muna tsananin bakin ciki ya ce me yake sa ku bakin ciki ka ce saboda muna jin tsoron cewar tsinuwar Allah za ta same mu domin ba mu samu mun sai wannan gidan ba sai da muka je muka karbi mortgage a banki kuma mortgage din nan da ake karba a banki da akwai riba akwai interest kuma interest din nan Allah ya tsine mu ya tsine mu wanda ya ci yace yanzu ku kuna nufin cewar ba za ku iya yin mortgage ba ba tare da yadda sai kun sai kun sai tsinuwar ubangijin ku ta zo muku ce ai ba za mu iya ba sai ce a wannan ai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba muna da mutane a kasar mu suna biyan haraji suna aje kuɗi a bankunan mu amma ko ba sa samun hidima da ta dace da belief din su saboda haka wannan yasa sai ya kafa Islamic Finance Working Group ya samu mutane waɗanda suke ƙwararru a harkar islamic finance ce su zo su ba da shawara yadda za a fitar da tsarin da za a iya mallakar gida ba tare da an bi ta tsarin biyan kudin riba ba to shine a a wanda su har suka zo suka yi a can to idan su turawa sun yi wannan sun yi ne fatin wajen 1998 don shi ad george ya yi gwamnan bankin ina jin daga 1990 daga 1992 to 1999 tun wajen 1998 aka kafa islamic finance working group a europe a ingila suka yi wanda shine farkon fara abin bankin musulunci a ingila to abinda yawanci malamai suka fitar da shi na hanyar da mutum zai iya mallakar gida ta hanyar bankunan musulunci ba tare da riba ba ɗaya daga cikin hanyoyin shine ta hanyar ijara ta hanyar ijara to ta hanyar ijara Uh, abinda ake yi in kana so uh, akwai hanyoyi guda biyu hanya ta farko shine abinda sai kira ijara waqtina hanya ta biyu kuma ijara muntahiya bi tamlik ijara waqtina shine yawanci abinda ja'iz suke yi sai ka ce ga gidan da kake so su ja'iz za su saya gidan watakila za su iya ce maka filgalib ma za su iya ce maka kai ma za ka ba da kaso na mallakar wannan gidan sai ya zamanto tare kuka mallaka ka ba da ko 20 cikin a kashi 20 cikin 100 20% ka bayar to idan kuka saya kaga kun mallaki gidan tare to sai bangaren su sai su baka hayarsa kana in suka baka hayarsa kuma da alkawarin kan cewar za ka rinka sayan kasansu kana rage nasu kasan saboda ka a shekarar farko watakila idan ka biya ba in ka biya kudin haya na gabaki daya kashi 80 cikin 100 nasu shekara ta biyu daga cikin abin da ka biya bankin za su ɗauki ɓangare su ce to sun ƙara maka abin da ka mallaka yanzu maimakon suna da kashi 80 cikin 100 abin da suke da shi kashi 70 cikin 100 ne saboda haka abinda za ka biya su na haya na kashi saba'in cikin ɗari ne ba mu yi shi a babin ijara ba amma akwai ijaratul musha abinda mutane za su yi tarayya wajen mallakarsa sannan su ba da hayarsa kowa ya rinka samun kasansa a cikin kuɗin hayar da aka samu to wani daga cikin nau'in ijaratul musha to da haka har sai ya kai a ƙarshen shekara a ƙarshen muddar da ka ɗauka in shekara goma ne in shekara biyar ne ka biya a lokacin da zai zamanto ka riga ka gama saya to in ka riga ka gama saya ka sai ka san su jaiz in ka gama sayan ka san su babu wani abu wanda yake ya sura da zaka karba haya wannan hayar da kake dauka nasu wannan hayar da kake ba su shine ribar su akan abin da suka saya tunda in suka tashi sayar maka za su sayar maka ne da abin da yake shine zai dawo musu da asalin kudin su asalin ra'asul mal ɗinsu asalin jarinsu hayar da kake biya ku shine ribarsu to sun fi son wannan saboda ita haya za ka iya canza abin da kake biya na miƙidarin ujira a shekarar farko za ka iya cewa ga hayar da za ka biya shekara ta biyu za ka iya canzawa domin alal misali idan sha'anin kasuwar kasuwa ya canza yanzu abin da ake caza bankuna suke caza na interest ya yi sama saboda haka kudi a cikin saboda haka wannan yayi tasiri hatta wajen wato kudin haya da ake biya sai su kara maka sai ya zama kan cewa koda an yi ittifaki daga farko akan cewar abinda su suka yi lissafi za su samu 26 ne matsalan a cikin 100 sai ka kare watakila ka biya wajen sama da haka domin ya danganta domin ita ijara akwai wannan yiwuwar canjawar to wannan shine ijara wa iktina sun karɓi haya suna baka haya kuma kana sayan kasansu ɗaya nau'in kuma na ijara muntahiya bi tamlik shi kuma idan suka saya ko kuka saya tare za su baka hayar a kasansu ko kuma su baka hayar gidan ga baki daya amma za ka yi alkawari kan cewar za ka ci gaba da daukan kuɗa za ka ci gaba da biyan hayan nan na iya muddar da suka sanya maka in shekara biyar ne in shekara goma ne a yadda za ka rinka biya sannan idan ka gama biyan kuɗin hayar wanda ya zamanto sun samu kuɗin da suka sai gidan tare da ribarsu to a ƙarshe sai ya zamanto sun yi maka transfer ɗin gidan ka mallake shi in ma su yi maka transfer ta hanyar yayin da ka gama biyansu abinda kake biyansu sai su mun sai maka gidan nan naira ɗaya da wani abu wanda yake babu yadda za a yi maka ce ba za ka saya ba amma za ka yi alkawari da cewar idan ka gama idan ka gama hayar biyan hayar za ka sayi gidan to sai sai maka shi bisa'ir ramzi ko kuma su ce maka a ka yi alkawari kan cewa za ka saye shi da abin da za mu yi ittifaki da shi da kai a kai wani aka gama waɗannan kwanakin shekarun sai ku zo ku yi ciniki yawanci to kuma za su za su sayar maka da abin da kai kanka ba za ka ki karɓa ka saya ba shi ma dai ko da dai ba kamar naira ɗaya ba ne da abin da dai yake za ka iya karɓansa ko kuma su yi shi bina'an akan abin da ake kira alhiba almashruta cewar za mu baka kyautar gidan nan da sharaɗin cewa za ka ci gaba da biyan kuɗin haya hannun shekara goma to alhibatul mashruta ta halatta a cikin shari'a ba za ka cancanci gidan ba sai ka biya kuɗin nan hannun waɗannan shekaru to mushkilan da zai ke zuwa a cikin wannan tunda babu wani abu wanda yake nuna ka mallaki gidan a cikin wannan shekaru goma idan wani abu ya zo ya faru idan wani abu ya zo ya faru ka zo ka ce idan ko kamar a ce ka ce ba za ka iya biya ba kai defaulting ba za ka iya biya ba wancan kudin da ka biya wancan kudin da ka biya baka da haƙƙin a ce za a dawo maka da shi tunda akan haya ne akan manfa'a ne wanda yake ka riga ka same ta kuma gida dole a fitar da kai daga ciki jayi sai a bar su da gida kai kuma a bakka da kayi ta biyan kuɗi da kake tsammanin zaka samu abu amma baka same shi ba to wannan shine iskal din wannan tsarin to amma idan tunda a ita ijara musamman idan aka kullata aka faɗe ta kan cewa ga muddata kun ga yinda wannan sharaɗi na jumhur da suka ce ijara aqdun lazim ne yake amfana kaga ba za a iya warware ta ba don wanda daga ciki ya mutu ba za a iya warware ta ba wannan akadi yana nan sai ka cika waɗannan shekarun sannan za ka mallake shi wanda yake wannan asalihin ka ne kuma asalihin bankin ne na arama idan lokacin ka biya gaba ɗaya ko ba kudin shekara goma a take idan ka biya a take a lokacin to za su yi maka sai su yi maka ragi akan wannan ta babin na'am za a baka gidan amma sai su yanke maka maimakon a ce watakila abinda za ka biya miliyan bakwai a miliyan bakwai ne akan gidan da suka saya miliyan biyar maimakon a ce za ka biya miliyan bakwai in ka zo ka ce to ga gidan a shirye nake yanzu zan biya kudin ga baki daya to sai su ce a mu ba ma sai ka biya mu miliyan bakwai ba miliyan shida ma ya isa tunda yanzu yanzu ne a shekarar farko miliyan shida ma ya isa ribar da muka samu ta wannan ta ishe mu to wannan ya halatta tunda ba da sharadi bane duk da yake a yanzu a yanzu ana nan ana yin magana kuma na ga central bank of kuwait ma sun yi kan cewa za a iya sanya sharaɗin ba a wata ajiyar wanda ake jumhur suke cewa wannan riba ne a ce ka rage a muddar wato a rage maka abinda za ka biya kai kuma ka gaggauta an ce idan an yi shi ba da sharaɗi ba wannan dukkan malamai sun yarda da shi amma idan aka sanya shi a matsayin sharaɗi kafin a yi ciniki to wannan shine bai halatta ba illa a wajen shekul islam ibn taimiyya da ibn al-qayyim su sun halatta sun ce za a wata ajal abu ne wanda yake da maslaha ga mai ciniki saboda haka za a iya sanya shi a cikin shari'i kuma naga central bank of kuwait a wannan taron na ayofi naga sun karba ko hubaifa a wannan taron na ayofi da aka yi cikin april sun fito da wannan regulation din sun faɗa central bank of kuwait sun lizumta ma bankuna su sanya wannan shari'i na za a wata ajal na'am al-kuwaiti Malam Ibrahim, bara a gama kiran sallah, kai kuwaiti ne mana.
hukuncin su ijara a nan yaro an ba su sun yawa a cikin su ne ke ji daga kwaikon shari'a da biyu ne kusa fi sunan jayarwa da wanda ke samu da kwaikon su za su a wani kwaikon a duba ne da gaba su ijara wani kuka fi jira kwamendin ijara wata ya ɗin kuma ijara wata ne da ne fi kama da ne fi sami kayan shari'a da kwaikon
wallahi ni dai ni dai a ciki gaskiya na fi ganin ijara muntahiya bi tamlik kuma ya zamanto hanyar mallakawa din ta hanyar hiba mashruta ta hanyar hiba mashruta eh a'a ba ta hanyar sel ba saboda sel din suri ne ba yadda za a yi ka zo residual value to residual value ko inda kuke yi ne prof na accounting abinda ake sayarwa baya zamantowa residual value baya zamantowa residual value wannan tun da musulunci da sai nan da su mana
to wannan duk zai koma wajen accounting ne gaskiya ne za a iya na residual value na residual value za a iya yi domin shi kuma to amma shi wannan abinda zai zamanto iskalin shine kan cewar yayin da ya zamanto cewar abinda kai ta biya abinda kai ta biya baka da wani zaman akan cewar zaka mallake shi daga baya illa kan cewar idan su kansu bankin su ma sun yi alwa'adul mulzim cewa za su sayar maka inda sun yi alkawari mulzim cewa za su sayar maka don haka duk fita daga wannan ni in yi a gani na gara a yi shi da alhiba almashruta tun da babu laifi a hada a cikin akadi na mu'awaza a hada shi tare da akadin attabarro kan cewa gashi za mu baka haya da sharaɗin kan cewa za ka yi hayan nan ta shekara biyar kuma ga abin da za ka rinka biya kuma in ka cika biya kai ga baki ɗaya za mu baka ka gama biya za mu mallaka maka gidan nan kyauta amma da sharaɗin za ka cika wannan tun kuma alhibal mashruta na san ba duk mazahib ne suke yadda da ita ba amma malikiya sun yadda da ita ni dai personally abin da nake gani kenan amma hakika wato na'am a ba za ka sayar masa 1000 ba babu zancen sayarwa ba zancen sayarwa oho eh albai ba haka suke yi kuma wato naga naga wannan ma wato abin mamaki ɗaya daga cikin surorin financial lease da na gani na na american wani dan document da suka yi na federal reserve din america da suka yi su ma haka suke faɗa idan ka gama sai a sayar maka da gidan a dala ɗaya a sayar maka da gidan a dala ɗaya wataƙila ma daga nan aka je aka kwafo nke yin wani eh to wato suna gudun ya zamanto kan cewar kamar aka ce in suka yi kyauta auditor za su yi fikin a kan cewar ta yaya za a yi banki ya zamanto yana kyauta to amma kyauta ce mashruta kyauta ce da sharaɗi kuma duk eh shi ne zai fitar da su daga tunda idan ba residual value din yanzu idan su suka zo suka bayar kyauta external auditor suka za su query ne to ai shine nake cewa in ma sun ce za su yi querying din wannan ta ce ai ba kyauta ce wadda aka bayar haka kawai ba kyauta ce mashruta tunda za a nuna musu books za a nuna musu irin payments din da aka yi kuma da suka ce za su bayar za su bayar da ita kyauta sun yi da sharadi sharadin an biya wannan kuma gashi da aka biya mun yi recovering din abin nan a principal dinmu mun samu kuma return akan principal dinmu mu je mu sallah mun yi sallah sai mu dawo mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu